إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka fathul majid min kalami sayyidul mursalin fathul majid afwan li sharhi kitab tauhid kan mu mance yau muna 26 ga watan rabiul awwal hijra manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ishirin da biyu ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyu sati da ya gabata mun karanci faɗan malam da ya ce kalin musannif rahimahullah wa min al'umuri mubayyinati li tafsir tauhid wa shahadati Allah ilaha illallah ayatul baqara fi fil kuffar الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار muka huce wannan gaba za mu tashi akan fadan malam da yace qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa fi sahihi an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala shahina 128 haka ne ko qala wa fi sahihi نعم نعم كان ذا متاج قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من أعظم ما بين معنى لا إله إلا الله ما ليتي wannan shine mafi girman abinda yayi bayanin ma'anan la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lidam wal mal domin bai sanya ba lafazi da la ilaha illallah abu ne wanda zai kange jini da dukiya bal wala ma'arifata ma'anaha bar ma har sanin ma'anarta ma'a lafaziha tare da lafazin ta fidici da ita bal bari walal iqrar bidhalik tabbatar da wannan bal ba haka nan ba wala kaunihi kaunuhu la yad'u illa Allah wahda zuwa cewa bayya kira ko bautawa wani sai Allah madaukaki shi kadai la sharika la wanda baya da abokin tarayya bal la yahrumu maluhu wa damu bari dai dukiyar shi da jinin shi ba sa haramta hatta yudafa ila zalika al-kufr bima yu'bad min dunillah har sai an raba ya zuwa ga wannan kafir cewa abin da ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki. Mun gane ko? Kina yin zaman to mutum ya yi firici da la ilaha illallah, ya san ma'anarta, ya ƙudire, idan bai kafir cewa ba abin da ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki to wannan bai ya kange jinin shi da dukiyar shi da mutuncin shi. Fa in shakka au tawaqqafa lam yahrumu maluhu wa damu idan ya zamanto yayi shaku a wannan bayanin cewa dole ne ya raba da lafazin la ilaha illallah kafir cewa da abinda ake bautawa kuma bayan Allah yayi shaku akan haka nan au tawaqqafa ko kuma yace ni dai gani bin kare tasbabin bin gaskatar da haka nan ba lam yahrumu maluhu wa damu to jinin shi bai haramta ba haka duke shi duke shi ba ta haramta ba haka jinin shi bai haramta ba faya laha min mas'ala ma ajalluha ina ga wannan hukunci ko mas'ala me yayi wannan girma wa ya lahu min bayanin me yahi wannan bayani ma audahahu me yahi wannan zama karara wa hujjatin da hujja ma aqta'aha hujja me yahi hujja yankakan hujja akan wannan lil munazi'i ga wanda yake jayayya intaha malam magana shi ta kare ana qultu asharihu yake cewa wa hadha huwa shartul musahhihu liƙauli la ilaha illallah wannan shine sharati wanda yake ingantar da wanda yake kawo gyara ga faɗar la ilaha illallah fala ya suhu ƙaunuha biduni hadhal khams hadhil khams kenan faɗar la ilaha illallah batta inganta sai da wannan abubuwa guda biyar allati zakaraha al-musannifu rahimahullahu ta'ala aslan wadda wanda ya wallaha wannan littafi rahama Allah ta ƙara tabbata gare shi ya ambata tun asali qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah ku yake su har ya kasance babu wata fitina ta kafirci a doran ƙasa babu wata fitina ta shirka a doran ƙasa wa yakuna ad-din kulluhu lillah ya zamanto addini gaba ɗayan shi na Allah ne ba a bautawa wani Allah tare da Allah. Wakala haka Allah madaukaki yake cewa, Faƙatulul mushriki na haithu wajattumuhum wa huzuhum wa suruhum wa ƙudu lahum kulla marsad, fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahu. Ku yaƙi mushrikai wanda suke hada bauta Allah da wani Allah, duk inda kuka same su sannan kuma ku roƙe su ku roƙe su ku damke su ku mamaye su sannan kuma waq'udu lahum kull marsad ku yi musu dako duk inda dako yake ku yi musu dako ku tare su fa in tabu idan sun tuba game da shirka da suke yi wa qamus salata kuma suka tsaida sallah wa atau zakata suka ba da zakka fa khallu sabilahu wannan ku rabu da hanyar ku shawa musu lafiya qala amara bi qitalihim hatta yatubu min ash-shirk Allah madaukake cikin wannan aya yayi umarni da ayake su har sai sun bar shirka wa yakhlusu a'malahum yukhlisu a'malahum lillahi ta'ala su tsarkakar da ayyukansu ga Allah madaukaki wa yuqimu salata wa yu'tu zakata su tsai da sallah su ba da zakka fa in abau idan suka ƙi haka nan an zalika au ba ko kuma suka yi saura suka tsaya da saura suka yi watsi da saura utilu ijma'an to wannan mutane ana iya kashe su gaba ɗaya da haɗin ra'ayin malamai gaba ɗaya wa zakar ibn kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsiri qawlihi ta'ala Muhammad bin Kathir rahimahullah wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya faɗi a cikin tafsirin fada Allah madaukaki da yace qad aflaha man zakka man tazakka tabbat ya rab ya rabbanta man tazakka wanda ya tsarkaka fa qala qala al hafiz Abu Bakar Barraz Abu Bakar hafiz Abu Bakar Barraz yace haddathana Ubadatu bin Ahmad وساق بسنده عن جابر بن عبد الله yace ubada dan ahmad ya zantar da mu kuma ya koro da isnadin shi har zuwa jabir dan abdullah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi da yace qad aflaha man tazakka qala man shahida Allah ilaha illallah kenan tabbat ya rabbanta wanda ya tsarkaka shine ya shaida lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wa khala'al andada kuma ya zare tunanin shi da hannun shi da bautar kishiyoyin Allah wa shahida anni rasulullah kuma ya shaida lalle ni manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam alhadith ya ambaci wannan hadisi nan nan malam da ya kawo da ya ce wa khala'al andada lokacin da ya tuɓe ya yi watsi da dukkan kishiyoyi kuma bayan Allah maɗaukai. Ƙalwa fi sahih Muslim ya zo a cikin sahih Muslim an abi Huraira marfu'an daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ya dangane wannan hadisi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah kuma wannan hadisi mun gan shi baya an umarce ni in yaki mutane har sai sun shaida lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa yu'minu bi kuma su yi imani da ni ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa bima ji'tu bihi su yi imani da abin da nazo da shi na wahayi alqur'ani mai girma da sunnata fa idza fa'alu dhalika idan suka aikata wannan asamu minni dima'ahum to sun kange jinin su daga gare ni wa amwalahum da dukiyoyinsu illa bi haqqin sai da haƙƙi na musulunci illa bi haqqiha sai da haƙƙi na wannan kalma ta shahadatu Allah ilaha illallah wa hisabuhum ala Allah ta'ala kuma sakamakon su hisabun suna ga wajen Allah madaukaki wa fi sahihaini yazo a cikin sahih bukhari da muslim an ibn umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar wanda ya dalla ta kara tabbata gare shi kale kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da muncin shi kara tabbata gare shi ce umirtu an uqatila nasa hatta ya shaɗu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu salata wa yu'tu zakat fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqiha wa hisabuhum 'ala Allah idan takameme wancan hadisi da mala ya ambata Imam Muslim ya fitar da shi sannan Imam Bukhari da Muslim sun fitar da shi sai dai wannan daga ruwaya Abdullahi dan Umar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare su قال وهذان الحديثان تفسير الآيتين wannan hadisi guda biyu tafsiri ne na aya guda biyu ayoyi guda biyu ayatul anfal aya ta cikin suratul anfal wa ayatul bara'a da aya ta cikin suratul bara'a wa qad ajma'a al ulama wa ala anna man qala la ilaha illa allah dukkan malumai wanda ake lura da fadarsu sun hada kai a bisa cewa dukkan man wanda ya ce la ilaha illallah babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah walam ya'taqid ma'anaha sai dai matsala bi kudure ma'anarta ba walam ya'mal bi muqtadaha kuma bi aiki da abin da ta kumsa ba annahu yuqatal hatta ya'mal biha bima dallat alaihi min an-nafi wal ithbat wannan mutum ana ya kashi har sai yayi aiki da abin da ta tabbatar ta yi nuni akan shi na kore dukkan abin bauta sannan tabbatar da wannan bauta ga Allah madaukaki qala abu sulaiman al-khattabi rahimahullahu ta'ala fi qawli sulaiman abu sulaiman al-khattabi wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi fadi a cikin farashi da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah yace ma'lumun anna al-murada bi hadha abni sananni cewa munuha da wannan ahlu ibadatul awsan ana nihin ma'abuta bautar gumaka duna ahlul kitab ba wa'anda Allah ya ba littafi ba yahudawa da kirista li'annahum yaquluna domin su suna cewa la ilaha illallah lalle babu abin wa bauta da gaskiya sai Allah thumma yuqataluna sannan ana yaqasu wala yurfa'u anhum as-sayf ba a dauke takobi akan su domin ba su tabbatar da ita ba sun faɗi a baki amma ba su tabbatar da ita ba. Ƙalil ƙadi iyad, imamu ƙadi iyad, ƙadi iyad yake cewa, Ikhtisasu ismatil mali wan nafs biman qala la ilaha illallah katanguwa ko keɓantuwar katanguwan dukiya da rai ga wanda ya ce la ilaha illallah babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah ta'birun anil ijabati ila al-iman akwai firici kununi ya zuwa karɓa kira ya zuwa imani wa annal murada bi zalika cewa kuma munuha ga wannan mushrikul arab mushrikan larabawa wa ahlul authan da mabuta bautar gumaka fa amma ghairuhum waninsu mimman yuqirru bit tauhid ga wanda ya tabbatar da tauhidi fala yuktafa fi ismatihi bi qawli la ilaha illallah bayya isuwa da katanguwar shi kare shi da facewar shi la ilaha illallah idza kana yaqulu ha fi kufri idan ya faɗi ta ne a cikin kafirci shi intaha mulakhasan nan magana malam ta ƙare a takaici qala an-nawawi imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa la budda ma'a hadha min al-iman bi jami'i ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam dole ne babu makawa tare da wannan kasance akwai imani da dukkan abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi kama ja'a fi riwayati wa yu'minu bi su yi imani da ni wa bi ma ji'tu bihi da abinda na zo da shi qala shaykhul islam rahimahullah shaykhul islam rahimahullah yake cewa lamma su'ila an qitalit tatar lokacin da aka tambaye shi game da yakin tatar wanda suka rogaje daula ta musulunci qala kullu ta'ifatin mumtani'atun 'an iltizami shara'i al-islam adh-dhahirati من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه aka tambaye shi game da yakin wa'annan mutane ci dukkan bangarori kowane bangare wanda ya ƙi lazamtuwa da shari'o'i na musulunci na zahiri na irin wa'annan mutane kamar tatar augairuhum ko waninsu fa innahu yajibu qitaluhum wannan ya zanto tilas wajibi ne a yaƙe su hatta yaltazimu shari'a har sai sun lazamtu da shari'o'in Allah madaukaki wa in kanu ma'a zalika natiqina bi shahadatai duk da kasancewar su koda sun kasance sun yi furici da shaida guda biyu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wal multazimina ba'd shari'i kuma sun lazamtu wani shashan shari'o'i na musulunci kama qatala abubakar was-sahabatu radiyallahu anhum mani'i zaka kamar yadda abubakar radiyallahu anhu da sauran sahabbai wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata gare su ya yaƙi wa'anda suka hana zakka a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wasu wanda imani bai yi kaka gida ba a cikin zukatansu sabon shiga musulunci sai suka hana zakka suka ce ai Allah maɗaukaki manzan shi ya umarta da aba zakka khuzu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce karba ba wani ba sai suka ki bada zakka to wannan Abubakar radiyallahu anhu ya yaki wannan mutane akan har sun hana zakka yace wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laqataltu ce wallahi da dai za su hana ni da baibayi wanda da suna ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a shi a sunan zakka suka hana ni to da na yake su akan shi kuma haka ya yaki wannan mutane har sai da suka komo akan suna ba da zakka قال وعلى هذا اتفق الفقهاء بعضهم بعدهم أبسا wannan ne dukkan manya-manyan malamai suka haɗa kai ra'ayin kaɗai bayan kushuɗewar sahabbai radiyallahu anhu qala fa ayyuma ta'ifatin kowace bangare imtana'at an ba'd as-salawat taqi aikata wani shashin salloli al-mafruḍa mafruḍat wanda Allah ya madaukake farlanta aw siyam ko kuma suka ki yin azumi aw al-hajj ko hajji suka ce ai ba wajibi bane aw anil iltizami tahrim ad-dam ko kuma suka kilzumtuwa da cewa ya haramta a zub da jinin musulmi awil amwal ko ya haramta a ci dukiyoyinsu awil khamr ko suka halatta giya awil masir a maisar ko kuma suka halatta caca aw nikah zawatil maharib ko suka halatta auren wanda suke ma'abuta dangane wanda Allah madaukake ya haramta auren su aw anil iltizamil jihadil kuffar ko kuma suka kila zumtuwa da yakin kafirai aw ghairi zalika min iltizami wajibatid din ko da koma bayan wannan na zumtuwa abin da yake wajibi na addini wa muharramatihi da abiban da ya haramta allati la udhra li ahadin fi juhudiha wanda babu wani uzuri da za a wa wani abu sa musunta autar ko kuma barinta allati yakfuru alwahidu bi juhudiha wanda inda mutum ɗaya zai ƙi ya yi jayayya a kan wajibcin ta yi kafarta a kan haka nan fa inna ta'ifatal mumtani'atu dan ya zamanto wannan bangare wanda ya kiya akan tsayawa da wannan dokoki tuqatalu alaiha to za a yake ta akan akan wannan abu wa in kanat muqirratan ko da dai ta kasance ta tabbatar da biha da wannan kalma ta la ilaha illallah wa hadha mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama malam ce wannan na daga cikin abin da ban san wani sabani ba tsakanin malamai ina abu ne dukkan malamai sun tayi akan wannan ra'ayi cewa ko da mutum ya ce la ilaha illallah ya tabbatar da shaida guda biyu amma kuma ya ki yarda da wajibcin wani abin da ya zamanto na addini ne na larura ko kuma haramtar ya ki haramtar da abin da Allah ya haramta ko ya ki halattar da abin da Allah ya halattar to wannan ana yakin shi har sai ya komo akan tafarki na gaskiya qala yace wa haula'i indal muhaqqiqina laysu bughatan wa'annan wajen malamai masu tantance mas'aloli ba su kasance ba bughat wanda za a ce ‘yan ta'adda ne, balhum kharijuna anil Islam, wannan za a ce musu mutane ne wanda suka huta daga cikin musulunci, in taha maganar malin ta ƙari. Ƙauluhu wa hisabuhu ala Allah, faɗan manzala sallallahu Alaihi wasallama da ya ce wanda ya faɗi wannan, kuma ya tsaya da wannan ibadodi, ƙarshen abin shi sakamakon shi wajen Allah ne, hisabin shi na ga Allah maɗaukaki, ai Allahu tabaraka wa ta'ala. huwa alladhi yatawalla hisabahu cewa Allah wanda albarkacin shi suka yi waita wa ta'ala ya daukaka shine ya dauki nauyin mai hisabi fa in kana sadiqan jazahu bi bi jannatin na'im idan ya kasance mutum ne wanda yake da gaskiya mai gaskiya a cikin abin da yake fadi a cikin abin da yake aikatawa to Allah madaukaki zai sakauta mashi da aljannoni na ni'ima wa in kana munafiqan azabahu al'azab al'alim idan kuma ya zama to munafiki ne to Allah zai azabtar da shi da azaba mai radadi wa amma fi dunya game da anan duniya fal hukmu ala zahir abin da yake hukunci a bisa zahiri abin da yake aikatawa a zahiri da shine za a mai hukunci faman ata bit tauhida bit tauhidi wa lam ya'ti bima yunafihi zahiran duk wanda ya zo da tauhidi kuma bai aikata ba bai zo da wani abu ba wanda zai warware wannan tauhidi nashi a zahiri waltazama shara'i al-islam kuma ya lazamci shari'o'i na musulunci wajabal kafu an to wajibi ne a kame game da zub da jinin shi ko cin dukiyar shi ko cin mutuncin shi qultu mala yace wa fadal hadithu anna al-insana qad yaqulu la ilaha illallah wannan hadisi ya ba mu fa'ida akwai fa'ida cikin shi akan cewa mutum mai yiwuwa ko so tari zai ce la ilaha illallah wala yakfur bima yu'bad min dunillah kuma a same shi bayya kafar cewa da abin da ake bautawa kuma bayan Allah madaukaki kuma wanda zaka same su su ce la ilaha illallah amma sun yarda su je wajen boka a gama su da aljani ko kuma masu ruhanai abin da ya yaɗu a wannan zamani namu kawai mace ko alhamdu bismillah ba ta sani ba sai ce ai ta samu hwarewar mutane wasu ta samu hwarewarin ruhanai wanda za a je a yi ta saddabaru ana ta shirka nam ƙala min dunillah falam ya ati bima ya bima ya asumu dama bai zo da abin da ya kare jinin shi ba wa malayi da duke da duke shi kama dalla ala zalika al-ayatul muhkamat kama yanda ayoyi tabbatattu wanda hukuncin su har yanzu na nan ba a shahe shi ba ba a shahe su ba wal ahadith da hadisai ثم قال المصنف رحمه الله وشرح هذه الترجمة شرح ونن تاكيدي ما بعدها من الأبواب شيني أبن دي يزو باين تنا أبواب دزاسزو can malam ya yi taliki kala fi ƙurratul uyun da zakara fiha rahimahullahu ta'ala a cikin wannan littafi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata ga malami ya ambata ma baina tauhidi wa ma yunafi abin da yake tsakanin tauhidi da abin da yake warware shi na ma yubayyinu at-tauhida abin da yake bayyanar da tauhidi wa ma yunafihi da abin da yake kore shi wa ma yuqarribu min da abin da yake kusantar da zuwa gare shi wa ma yusalu ilaihi da abin da ake saduwa ya zuwa gare shi ko na sadar da zuwa gare shi min alwasa'il na hanyoyi wa bayanu ma kana alaihi salafu wa man man man, man ba'dahum min bu'dihim an shirk da abin da ya kasance ga magabata na farko tun daga sahabbai har zuwa manya-manyan malamai na nisan su da abin da yake na shirka ne fil ibada a cikin bauta wa shiddati inkarihim la kuma da tsananin musu da suke yi na wannan shirka wa jihadihim ala zalik kuma da jihadi da suke yi gwagwarmaya da suke yi a bisa wannan wa qad jama'a hadha alkitab ala ikhtisarihi wannan littahi akan duk da cewa takaitacce ne ya tattaro min bayanin tauhid na bayani na tauhidi ما لا يؤذر أحد عن معرفته وطلبه abinda ba wanda za a ba uzuri akan sanin shi kuma da neman shi bi ikbali wa tadbir da wanda na fuskantowa ko kuma juya baya wa kadhalika raddu ala ahli al-ahwa hakanan wannan littafi ya kumshi mai da martani absa ma'abuta sarrai jami'uhum gaba ɗayan su faman hafizahu wastahdarahu duk wanda ya hardace wannan littafi kuma ya tabbatar da shi yadda kodo lokaci iya halarto da shi waje da zalika wastagna bihi an ghairi to zai san wannan zai samu wannan kuma ya wadatu da wani littafi kuma bayan shi fi raddi ala kulli mubtada'in a cikin mai da murtani ga kowane akan kowane dan bid'a fatadabbaruhu tajidu zalik tadabbiruhu تجد ذلك مبي بينا بينا كي تدبري كي سوكتي ذاك ساميشي كما وندا أني بيان وندا وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى كما تصنو فدكسوا ذات ذو أكن وندا إن شاء الله تعالى نعم قال قلت ما لنتي وذلك أن ما بعدها من الأبواب domin abin da ya zo bayan wannan na babi-babi fihi ma yubayyin tauhid a cikinsu akwai abin da yake bayanin tauhid wa yuwaddihu ma'ana la ilaha illallah kuma iya kawo haske da bayani akan ma'anar la ilaha illallah wa fihi aidan hallau a cikin shi akwai bayanu ashiya'in kathiratin min ash-shirk al-asghari wal akbar akwai bayani mai yawa na ƙaramar shirka da babbar shirka wa ma yuwassilu ila zalika min al-ghuluwi wal bid'a da abin da yake sadar ya kai ga wannan abu na huce gona da iri da bid'o'i mimma tarkuhu min madmun la ilaha illallah wanda irin wannan abu barin shi na daga abin da ma'anar la ilaha illallah ta kumsa faman arafa zalika wa tahaqqaqahu dukkan wanda ya san wannan kuma ya tabbatar da shi ta bayyana lahu ma'ana la ilaha illallah ma'anar la ilaha illallah za ta bayyana gare shi wa ma dallata alaihi min al-ikhlas da abin da ta yi nuni akan shi na yi tsartatar da bauta domin Allah madaukaki wa nafi al-akbar wa nafi shirk da kore shirka wa bididdaha tatabayyanu al-ashya kuma da kishoyin abu ne al'amura suke bayyana baka gane abu kaza ne sai da kishe shi fa bi ma'rifati al-asghar min ash-shirk yu'rafu ma huwa a'zam min da sanin abin da yake karamar shirka ne ake sanin abin da ya zamanto mafi girman shi ne min ash-shirk min ash-shirk al-akbar daga shirka babba al-munafi lit-tauhid wanda yake warware ko yake kore tauhidi wa amma al-asghar game da shirka karama fa innama yunafi kamala iya kore kamala ta tauhidi faman ijtanabahu fa huwa almuwahhid muwahhid haqqan kenan dukkan wanda yayi nisa da shi to tabbat wannan shine wanda ya kadaitar da Allah madaukaki na gaskiya ko na haƙiƙa wa bi ma'rifati wasa'il shirk kuma da sanin hanyoyin shirka ne wan nahyi anha da hani game da shirka li tujan li tujtanab domin ayi nisa da ita turaful ghayat ake sanin babban manuha allati nuhiya anil wasa'ili li ajaliha wadda aka hana tafarkai da hanyoyi domin dalilinta fa innal ijtinabi zalika kulli domin kauracewa wannan gaba daya yastalzimu at-tauhid wal ikhlas na tilastar da tauhidi da ikhlasi bal yaqtadihi bal ya wannan abu ya kumshe shi wa fiha aidan hakana a cikin wannan mas'ala ko babi babi da zai zo min adillati at-tauhid na dalilai na tauhidi isbatu sifat tabbatar da sifofi na Allah madaukaki wa tanzihi rabbul wa tanzihu rabbil alam rabbi wa tanzihu rabbi ta'ala da tsabtatar da tsarkakar da Allah madaukaki amma la yaliqu bi jalalihi na abun da bai dace ba da girman Allah madaukaki wa kullu ma yu'arrifu billah min sifati kamali dukkan abin da zai sanar da Allah na sifofin kamalashi kamalihi wa adillati rububiyatihi da dalilan ubangijin takashi ya dullu ala annahu huwal ma'bud to wannan zai nuni absa na nuni absa kan cewa shine kadai abin bauta wahdahu wanda ya zama to shi kadai ne wa annal ibadata la tasihhu illa la cewa dukkan bauta batta inganta ta cancanta sai ga Allah madaukaki shi kadai wa nam ha la tasluhu nam la tasluhu batta inganta da kai illa la sai ga Allah madaukaki wa hadha huwa tauhidu wannan kuma shine tauhidi wa ma'ana shahadat shahadati Allah ilaha illa Allah kuma shine ma'anar cewa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah ina ga muna yi tsayawa akan wannan gaba abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk